بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك ينوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara hada mu a daidai wannan rana yinin asabar a 21 ga watan Muharram shekara ta 1446 wanda ya daidai da 27 ga watan Julai 2024 miladiya a wannan majalisi namu da muke karatu cikin littafin ummatul ahkam na al-imam al-allama al-hafiz abdul qani ibn abdul wahid al-maqdisi idan ba manta ba muna nan dai a babun mu na juma'a hadisi na 148 hadisin salama ibn al-aqwa salama yana mana magana akan lokacin sallan juma'a wannan ya tike mu zuwa ga magana akan lokacin sallan juma'a wanda ba bayan zawali ba na kafin zawali insha Allah a dan sauran matsaloli da suka rige a mana a wannan a wannan matsala na tayin juma'a da hantsi za mu karasa sannan kuma mu ci gaba da hadisin da ya rige mana guda daya hadisin Abu Huraira na karatun da maza da ke karantawa ranar juma'a da asuba akwai matsala da an dan nemai ƙarin bayani za mu ƙara bayani a kanta shine wanda yanda muka ce wajen sati a yi sallan juma'a bayan zawali wannan shi ya fi shahara a tsankanin magabata shi ya fi shahara aikin manzan Allah sau da aka ya zama gari wannan shi aka fi sani wannan shi ya fi zama daidai da sunna amma kuma kara ce za a bar za a bar wato ita sunna na yin juma'a kafin zawali din ita ma saboda kar a manta da sunna kar kuma ya zama sunna manzala ta zama mantu an manta ta muka ce amma ba ana magana wai an ta fi falala saboda wai wanda ya sallar juma'a kafin zawan shi bai kai ladan wanda ya juma'a bayan zawan ba ba haka ake magana ba to wannan magana ita ce ba watakila ba a fahimta ba a shi ne wato zan kara bayani akan abin da nake nufi a na'am kamar da aka sani a shari'a musulunci duk abin da aka hada shi da manzo Allah to ba magana na halacci kawai ake ba da abin da aka hada shi aka garwaya shi da maza Allah aka ce maza Allah yana yin kaza ko yana ci kaza ko ga yanda yake kaza ba ba gaya na jawaz kadai ba ko da shi asalin abin jawaz ne amma yayin da kai kai kai kai koyi da maza Allah kan saboda wannan abin da kake yi to zo wannan abin ya zama suna lan musahabi so ta wannan babin ne matsala ta cewa za a yi duk wani abin da maza Allah ya yi a ibada in aka kwaikwaye shi to musahabi aka yi ba wai jawaz kadai aka yi ba so masu kokarin su ce sallar juma'a kawai kafin zawal kawai ja'iza ce wato ja'iza kamar ma sa su ce maka makar kai saboda wai tunda akwai ja'iza akwai musahabi to me zai sa in je in yi ja'iza sai je in yi musahabi kawai ga abin da fi lada ai da sai in je in yi shi to wannan wanda yake wanda yake da wannan fahimta kaga bai fahimci abin da abin da wato malamai suke suke hukunci akan aikace aikacen manzo Allah ba akwai afalun nabi aikace aikacen manzo Allah da yaya ake daukar su wannan babi na ibada ba babi na al'ada balle ka ce musahabi a ja'iza ce kaɗai ba wai musahabi ba to koda koda ba wato a babi ne na ci ko sha abinda aka saba sani a aikin magabata shine maza Allah in dai yana da wani uslubi da yake cin abinci ko ke sha ko yake tafiya ko wani kama tasa to idan kai wannan abin kana mai koyi da maza Allah ya zama ibada ya zama wato musahabi ya zama musahabi wannan shi kansa wannan abin da kai musahabi kai kuma sunna kai ka digila wadanka wannan sunna kai saboda ma'aiki abin da aka rubuto yana yin shi da digila wadansa ka bar yin wannan sunna kai ba za a ce wai yin al'adan wasu mutane ne ba a wannan sunna ce ta manzon Allah haka yake yi kuma haka ya kamata a rika yi wannan kaga aikace aikace kenan in ka je ka duba malaman hadisi a irin wannan kana kana abubuwa da muke ganin mu jaizai ne ba to su a wannan su ba sa ganin haka su gani shi suke wannan sunna ce musahabi ne a rika yin ire-iren waɗannan abubuwa akwai magabata tun daga sahabbai abinda duk maza Allah yake yi musamman ibada to sun zashi su kwaikwaye shi suna kwaikwaye shi ne a matsayin cewa wani abin da suke yi musahabi suke yi kuma ya kamata a rika yi zan kawo misali ɗaya kwara ɗaya rak saboda a fahimci yadda abin yake da zurfi ba wai yadda mu muke tsammani bane akwai hadisi a cikin sahih muslim da kuma cikin kutubus sunan na taba dan ambata mana dan kadan wani gami gami da yadda mazala yake cin dabino mazala a cikin hadisi bari karanta mana hadisin baki da wato hadisin abdullahi bin busr an zo man mazala da dabino saboda haka sai ya koma in ya ci dabinan sai ya sanya wato shi dabinan in zai kwallon dabinan in zai wurgar sai ya sanya kwallon dabinan tsakanin manuniyarsa da kuma yada da ke bin manuniyarsa idan ya haka to sai ya wurgar haka mazala yake yi tsakanin sababansa da alwustansa tsakanin sababa da wusta kaga wannan wataƙila za ka ce kai a ba a wurinka kai mazala wannan yayi ne kawai ittifaqan wataƙila kawai a lokacin haka dai zuwa zuciyarsa ta raya masa yayi haka ba ba magana ce ta sunna ba amma magabata ba ka suke fahimta abin ba su a wajen su kawai suna ma mai mai irin irin waɗannan hadisan babi ne cewa to gafan sunna fa in kana son kai wani abu kuma idan kai kai musahabi to balle kuma ibada wanda mazala yayi ta ba ɗaya ba biyu ba kuma Abubakar Umar Uthman Ali sun yi irin ta Muawiya yayi irin ta Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yayi irin ta kuma abdullahi dan abbas mata wasa kenan haba sai kuma ka ce wannan musahabi kadai ja'iza kadai bai zama ja'iza ba a malamai da yawa anan sai suka dinga yin tarjaman irin waɗannan hadisai suka ce istihbabu istikhrajin nawa wa wad'iha bayna sababati wal wusta yace wato musahabbaci idan ka ci dabino ka dauko dabinon ka saki anan haka sai ka dan wurgar wannan shi kashi akwai ladansa na musamman balle ibada shi sa nake cewa ba karka tsammanin waye a dan an ce ya zama aikin da ya fi wakana a gari shine su yi bayan zawal kuma ana magana a bar yin kafin zawal din nan wannan ko wata kwata bai kamata a haka ba ya kamata ya zama kafin zawal kamar yadda muka faɗa dalili guda biyu idan akwai bukatan yi misali su al'ummar da ce rayuwa a wajen suna a wasu abubuwa da ya haɗa su duka akwai maslahan a yi ta kafin zawal to ya kamata a yi wannan sunna ce ta manzon Allah sannan kuma ko da ma ba ma wannan wato wato bukata ta garin ba kaga bukata na gari shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud inna ma khashitu inna ma ajiltu bikum khashyata al-harr inji Abdullahi dan Mas'ud na ya kasaba ina gudun zafin rana sannan kan zai wani zafin rana mai tsananin gaske ya halta mu mu gabato da sallar juma'a mu gaggauto da ita kafin zawali kaga wannan sunna ce idan aka yi ayyuka ayi musahabi ba wai magana ce ta a'a ya kamata ma a lokacin amma fara gabatar da ita akan bayan zawali saboda yanzu akwai dalilin yin ta to sannan kuma abu na biyu abin da yake zuwa wanda shine magana mu da kila wata kila ana zai fi alaka shine ya kamata muka ce wani lokaci haka nan ma babu wani babu sididi babu sadada kawai a ce to yau ba za a juma'a ne kafin zama saboda mai saboda kar a manta ta sunan mazana ba a barinta baki daya na kawo mana wannan misali saboda watakila shi mai saurare yana daga nesa bai san yadda aka abin nan ba wannan shine abin da yake ya fi kamata a tafi a kai ba magana ja'iza ce kadai ba ana magana sunna ibada ake magana ibada ce ibada ka gaya min wani wata ibada za a ce in kai kawai kai ja'iza ba zai yi kai a ce ja'iza ba to balle kuma kamar yadda muka faɗa me ma za ka ce a wajen wasu daga cikin malamai da suke cewa da ma manzo Allah bai taba dimanta ma yana yin sallar juma'a bayan zawali ta kadai ba akwai malamai da suke ganin wannan magana shi albani yana cewa ahyanan ahyanan ne kawai ma ba magana ma a ce manzo ya dimanta duk da dai in an duba wasu su qara'in qara'in ne mu muka duba muka rinja da cewa abin da ya fi aiki ya fi wakana aikin ma'aiki shine ya yi ta bayan zawali amma akwai malam da suke ganin cewa ma shi bai ma dawo mana yana yin ta bayan zawali ba kawai sai saba aiki mazala a wajensa a hayana wa hayana to kuma ko da ba a ce a faɗa wannan maganan ba kaga muka ce fa sahabbai ba a taba ganin sun saba ma wannan sunnan tashi ba kai dan me in an zo ra'ayi wannan sun zaka saba zaka yi rigima bai kamata ba ko kuma ka rika jin cewa kai zuciyarka na wani kaikayi kawai kaikayi shi wanda ya kawo shari'an shi ga yanda ya gaya baka amma ka ce zuciyarka na kaikayi ko muka ce a cikin magabata tun daga sabai ba san wanda ya saba wannan maganar ba gashi muka kawo muka ce wannan shine fatawan Abubakar da Umar da Uthman da Ali duk mun kawo hadisan su Abdullahi dan Mas'ud babba ne a cikin a ilimi a cikin sahabbai kaga guda biyar ga Abdullahi ibn Abbas guda shida ga muawiya bin abi sufyan guda bakwai to kaga sahabbai guda bakwai akwai ma wani guda takwas ne akwai akwai daga cikin sahabbai wanda wata kila na bari in za a tuna su kaga a cikin a saman sahabbai irin wannan haka gaggan sahabbai kowannen su an same shi ko dai ya bada fatawa za a yi shi bayan bayan zawal kafin zawal ko kuma ma shi ya taba yi to yanzu ka ce kai musahabi ja'iza ce kadai ba zai yiwu ba lalle musahabi ne musahabi ne a dalilai guda biyu abinda mu yafi yafi wato tabbatar mana a yi salar juma'a tun daga hantsi har zuwa kafin ma zawal din wannan musahabi ne idan akwai yin sa to wannan ya musahabaci ya ƙara ya ƙara karfi ma in akwai dalili kamar zafin rana ko abin da ya kamata wannan to musahabaci ya ƙara karfi in kuma ba haka ba to ya kamata wani lokaci kar a mata da sunna a rika dan yi kar zama jama'a suna ganin da zaran an yi kamar a yanzu da zaran an yi wani zai ce to sai za a ji aka ji wato za ka ji labarin a rediyo a ce ai wasu sabon addini ba wani wani sabon addini a addini da ya dade ya girmi ya daɗe adadin wato shekarun da addinin ya yi tun da ba aikin shi ya kawo to wannan shine abinda wannan yake gani ya kamata mu ƙara bayani watakila shi mai saurari zai ƙara fahimtar wato abin da sa maka faɗa haka wani yana ganin kamar iskali ne babu wani iskali dan ce ga abin da matsala ya fi amma kuma duk da haka idan kai wancan din wani lokaci kuma ka samu fa'ila ka samu istihbabi wannan duka ga wanda yake duba littafai na shi nasu albani zai kawo maka abubuwa wato zikirai da dama amma sai ce wannan shine maza lafi da yawa amma wannan a hayana wa hayana wannan kuma abu ne mai wato da yawa ya taratan wa tara wani lokaci wani lokaci Allah ta'ala ya taimake mu saboda haka kaga wannan ibada ce ba magana ce mata al'ada ba ala in har ya zama al'ada magabata suna daukar ire-iren al'ada da maza Allah yayi su suna ganin kawai na ya zama sahabi su su kawai ya zama sahabi za su yi kokoye shi akan haka to ina ga ibada irin wannan wanda ma an samu magabata da yawa sun bibice shi akan haka Allah ta'ala ya taimake mu saboda kai idan an sami wani ya ce zai wannan suna bargima da shi za a yi ba in kai ga baka gani shi kenan ka bar shi wanda ya ji ya gani shi zai yi shi ya samu ladan sunnan sa zai samu ladan shi cikakke wajen Allah ta'ala matsala na gaba da zamu magana a kansa shine wato idan ma mu idan yayi sallah tare da liman kafin zawali amma kuma shi da ya je ya je masallacin juma'a sai ya sami kasa da raka'a kasa da raka'a shine wato ya samu bai samu ruku'i ba ya samu sujada ko tahiyya mun fara wani magana makamacin wannan a wata sati a yanzu za mu yi magana mai tsawo akan wannan saboda akwai al'allama sahur shine wato ya zo da shi sali ibn abdullahi sahur ya zo da wata fatawa da wato nake gani ya kamata mu dan shi ka san yana da littafi hukumu salatul jumu'ati qabla zawal isa mu suna hukuncin sallar juma'a kafin zawal littafi ne kace kame akan wannan ban ma san dai wani wanda ya kade tilta wato wannan masalan da wallafa ba sai shi to a cikin littafin sai ya kawo wata wata mas'ala irin wannan masalan da muka kawo sai ce to duk wanda ya je sai ya sami kasa da raka'a fa to yanzu ya zihi to shi abinda ya tike zuwa gare shi sai ya tafi fatawan abu hanifa da fatawan abdullahak da fatawan hamad ibn utaiba hamad ibn abi wato hamad al-ashari malamin abu hanifa da kuma hakam ibn utaiba al-hakam ibn utaiba afwan sai ka tafi zuwa ga fatawansu na cewa duk wanda ya zo ko da ta ya samu kawai inda ya shiga ta hiyar tare da liman to kawai ya tashi raka'a biyu zai kawo saboda me saboda wannan shine abin da ya kubuce masa sallar juma'a sallar azhar wa ya samu abinda su su Abu Hanifa suke faɗa kenan suna kafa hujja da umumin nassi kuma kaga ne kiyasi ai haka shine kiyasi in aka baka da kiyasin ka tunaninka shine abinda dai baka samu baka rama abinda baka samu ba amma ita juma'a ba azhar bace in an baka da tunaninka in ba dan sunna ta zo ba kaga ai abinda ya baka mata a tunanin mu ne mu ne shine wato in baka sami sallan juma'a ba ko da tahiyya ka samu ka tashi kawo sallan juma'a kamar da yanzu baka samu sallan azhar ba in ga tashi kawo azhar ne to shi sai tafi zuwa ga wannan fatawa yake cewa in dai har mutum ya je ya sami wannan wato tahiyya din kawai tashi kawar ka abin sa kaga shikenan shi a wajen sai sallar juma'a tun da hantsin ma babu ruwan sa eh duk da yana cewa akwai inda yake cewa in akwai wani masallaci zai tsallaka to amma wannan wata magana ce daban babu dalilin da zaka ce mishi dole ya tsallaka ya je wani masallaci bayan shi ba wani masallaci ya je ba wataƙila masallacin ɗaya ne a garin sai ka ce masa ya je wani masallacin ba zai yi ba saboda haka magana yanzu dai da ya ce in ka je ka shiga da liman ya yi sallar juma'a da safe ya ce kawai kai juma'an kafin ka to wannan shi ne baban shiga ɗaya fara faɗan wannan magana ba akwai fatawace ta abu hanifa fatawace ta malaminsa hamad al'ashari fatawace ta alhakam ibn utaiba fatawace ta abu haq nake tsammani abu haq ibn muzahim da ire-irensu da ire-irensu hujjansu akan haka shine hadisi da ya zo a ce a sahih mazala yake cewa idza uqimatus salatu fala ta'tuha wa antum tas'amu wa atuha wa alaykumus sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu a wata riwaya wa ma fatakum faqdu yace idan idan aka tsaye da sallah kar ku zo a gaggauce kuna kokarin gudo dole sai kun sami wannan raka'a din ku ba hankali abinda duk kuka samu ku sallata abinda kuka samu wata ku tahiyya kenan ko tahiyya ce aka samu ko ku sallata ka samu ladanka kuma wato abinda kuma kuka rasa to ku cika shi wata rawaya aka ce ku rama a kodin ki faqbu anan shi ma dai fa atin mudin ne a to wannan shine abinda sa shi as-sahud ya faɗi wannan magana to mun kuma za mu ga me za mu amsa da za mu bashi a wannan babi a kamar yadda karatun mu ya biyu ya wato gabata mu shine sallar juma'a in dai an yi ta ne bayan zawadi to ka je ka sami kasa da ruku'i sujada ko tahiyya to idan ka tashi raka hudu zaka zo da ita abdan azhar baka bukata sai ka sake yin wata sabar iqama zaka shiga da liman ne saboda anan kai ma ka samu ladan haduwa da kai da halarta sallar juma'a dan ai ka halarta to akwai akwai ajalul hudur lada na halarta din yanzu kai sallah ne baka samu ba eh dan wani lokaci zaka ga wani kawai sai kaga ya shigo masallaci a sai ga kawai liman bai riga ta so ko sai tsayawa shi na jin liman ne ka yi makanka ka tauye makanka akwai ladan zuwa ka riske wannan abin shi ma akwai ladan da musamman akwai azalul hudur da kuma abin da ka samu wanda wanda ya zama ya samu da yan baji dake da kai da ka jira sai da ka jira ni ma ya taso ka ce ka za ka samu wai fashi raka'a ba wato kaga wannan yanda muke ba ubangiji abubuwa shi ubangiji ba irin wanda yake mana ma'auni ne ma'auni sai yake ba duk abin da ka je mu zala ce fa ma adraktum fasallu kaga wato shi shine abin da ya kamata ka samu a wannan wato mazhabi da ya gaskiya da abin da ya zaba shi sahurin wannan wato mazhabi ne mai rauni cewa wai kawai in kai sallah raka abin da zai jawo ma'amsa tambaya ne guda biyu shin ya halatta a yi sallan azhar kafin lokacin ta bai halatta ba wannan kaulan wahidan bai halatta ba to me zai yi wannan sallar tashi za ta zama ta isa musu a matsayin sallar juma'a magana mai inganci ba ta isa masa ba amma shi as-sahur da wasu daga cikin malamai su Abu Hanifa su Hammad ibn Abi Sulaiman al-Ash'ari da kuma Hakim ibn Utayba su suna ganin ta isan masa to idan muka amsa cewa bata isan masa ba to kaga sai mu zo mu kuma mu kuma amsa cewa to me zai yi a wurin shi me zai yi tunda dai ya shiga da tahiyansa me a babin sa shi akwai hadisi da mun karanta shi ma wancan sati a zaman mu na baya sosai hadisi Imam Suhuri daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf daga Abu Huraira manzo Allah yake cewa man adraka raka'atan min as-salati duk wanda ya sami raka'a daga sallah raka'a da tana magana yana magana ruku'i wannan shine fasaran duk malamai raka'a anan ana magana ar-ruku eh za mu ga yana ta maimaituwa kamar ma ya zama ka cewa yare ne na manzo Allah da kuma sauran sahabban sa suka ce raka'a suna dafa ruku'i farko tukuna kafin kafin wato sajida suka ce sajida kuma suna dafa wata sujada amma suka ce raka'a suna nufin rukuni to yace man da raka raka'atan duk wanda ya sami wato raka'a daya min as-salati na sallah wato ruku'i kenan faqad adraka as-salatu ya samu sallah ne ya samu sallan wato kaga ya riga ya same ta galibin malamai sun hujja da wannan hadisi akan cewa to duk wanda bai sami ya sami kasa da raka'a ruku'i a juma'a to bai sami sallah ba wannan shine fatawa da Imam Malik Imam Malik ya hujja da wannan hadisi a cikin muwattasa saboda yana yin raddi da irin su habu hanifa da suke cewa wanda ya sami ko da ta hiya ne to ya samu su juma'a to imam malik sai ya huda da wannan hadisi wajen ya nuna musu cewa bai samu juma'a ba saboda mazala ya ce man adraka raka'atan min as-salati raka'atan min as-salati ai juma'a ta masallaci ba sallah bace kaga ta shiga ciki inje inje imam malik kuma wannan shefa tawana da yawa daga cikin malamai amma duk wanda ya sami wanda wanda abinda bai kai raka'a ba to bai kamata ya kirdiga wani raka'a a matsayin ya sami ta ba ya dai sami wani ladan amma dai bai sami wani raka'a ba ya tashi zai dawo da ita baki daya to a akwai wannan ashi zabin da yayi a wataƙila da ya je ya duba fatawan sahabbai da zai ƙara ganin inda sahabbai wannan shine fatawansu guda ɗaya kamar da muka faɗa kiyasi shine inda za a bi kiyasi ne shine a ɗauki da su abu hanifa sai da juma'a ita ce ta aka rasa da aka sai a dawo da juma'a ne ita kadai wannan shine kiyas tamatin da aka samu sahabban sahabbai duka ba ma san wanda ya sabani a cikin su ba suna faɗan cewa an ka samu kasa da raka'a to kasa da ruku'i to shikenan wato ka ka cika sallar raka'a gudu kaga wannan ba khilaful qiyas ne khilaful qiyas kuma yana hukunta labudda sun samu ne sunna daga manzon Allah kuma to wani sunna ce ita ce wannan dai hadisin da yazo man adraka rak'atan min as-salati shi suka fahimta suke fasarawa kuma suke alkinta wannan abin da suka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai imam ibnu abi shayba da ya ruwaito da zamu kawo hadisi wasu daga cikin sahabbai kawai batakila mu dauki ko guda uku daga cikin sun ishe mu Anas bin Malik Abu Ibnu Umar da kuma Abdullahi dan Mas'ud akwai riwaya da ibnu abi shayba ke yi kace wa hadathana Hushayb qala akhbarana Zakariya ibn Abi Za'ida ana bi ishaq ana abi al-ahwas qala qala abdullah abu ishaq sabi'i yake ruwaitowa daga abu al-ahwas abu al-ahwas abu ibn abdullah al-kufi yace wa qala abdullah abdullah yace man adraka raka'atan duk wanda ya sami raka'a kaga shi ma ce raka'a irin yadda manzo Allah ya faɗa duk wanda ya samu ruku'i kenan abin da ke nufi kenan min aljum'ati a juma'a fal yusil ilaiha ukhra to ya hada ta da ɗayan kuma ya samu juma'a kenan wa man lam yudrik ruku' wanda kuma bai samu ruku'i ba fal yusalli arba'an to ya salla raka'a hudu kaga wannan shine fatawan Abdullahi dan Mas'ud wannan shine fatawansa wannan isnadi ne isnadi sahihi ya tabbata zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda kuka ji abu zaka sabi yake ruwatowa daga abu lahwas afu ibn nabla yake ruwatowa daga abdullahi dan mas'ud kuma ruwayar tana cikin wato musannaf da ibn abi shayba tana kuma cikin musannaf na abdurrazzaq as-sanani kaga wannan shine fatawa ta abdullahi dan mas'ud sannan kuma wannan shine fatawa kuma ta anas bin malik ita ma dai ruwaya tana cikin musannaf da ibn abi shayba yake cewa haddathana abda an sa'id an qatada an anas bin malik qala hadisi daga abda daga sa'id ibn abi aruba daga qatada ibn da'amat as-sadusi daga anas ibn malik anas ibn malik cewa idza adrakahum yawm al-jum'ati julusan idan ya sami wato masalla azauni suna tahiya ranar juma'a salla arba'an to ya salla ya salla raka'a hudu amma ya shiga dai ya shiga tare da su amma ya salla raka'a hudu kaga muna da wato sahabi na biyu da ya faɗi wannan fatawa din kuma wannan shine magana na galibin malamai kusan jama'ir na ahlul ilm in ba su Abu Hanifa da malamansa Hammad ibn Abi Sulaiman al-Ash'ari ba da kuma Hakam ibn Utayba kusan galibin daukacin malamai wannan shine fatawan su shine fatawa na Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar wasa cin Muslim ibn Abi Shayba na Abdurrazzaq as-Sanani yake ruwato daga Ma'mar ibn Rashid al-Yamani daga Ayyub as-Sikhtiyani daga Nafi' Maula ibn Umar cewa ibn Umar ya ce idza adraka ar-rajulu yawm al-jum'ati rak'atan idan mutum ya riski raka'a wato ruku'i ranar juma'a salla ilaha rak'atan ukhra to ya hada ta da sabata raka'a wa fa in wajadahum julusan amma ya zamu suna zauri salla arba'an to ya salla raka'a hudu kaga duk wannan fatawa ce ta sahabbai fatawa ta Abdullahi dan Umar fatawa ta Anas bin Malik fatawa ta Abdullahi dan Mas'ud to ko wannan shike na Abdullahi dan Umar yana yana Madina Abdullahi dan Mas'ud yana a Kufa Anas bin Malik yana Basra to sahabbai duka su yi ittifaki irin wannan kaga ya nuna maka abin ya shahara ba kuma za su yi ittifaki akan khilaful qiyas ba sai dai idan su samu sunna ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba a san wani sahabi ma da ya saba ba wannan ba shi yasa galibin malamai wannan shine fatawar su Ibrahim ibn Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai daga cikin manyan manyan malaman Kufa tabi'an Kufa wannan shine fatawansa Imam Sha'abi Amir ibn Sharahil Ash-Sha'abi wannan shine fatawansa a cikin malaman Basra Hasan al-Basri Muhammad ibn Sirin wannan shine fitawarsa Aswad ibn Yazid daga al da kuma Alqama ibn Waqqas al-Laythi daga cikin malaman su ma tabi'an Kuba wannan shine fitawarsa Imam az-Zuhri daga cikin malaman Madina wannan shine fitawarsa Muhammad ibn Shihab az-Zuhri wannan shine fitawarsa Urwa ibn Zubair daga cikin manyan manyan tabi'ai na Madina wannan shine fitawarsa Nafi' Maula ibn Umar wannan shine fitawarsa Salim ibn Abdullah ibn Umar wannan shine fatawansa kaga duka in kun lura abinda muka kawo mun kawo malamai daga Nuhuba mun kawo malamai daga Basra mun kawo malamai daga Madina sannan kuma wannan shine fatawa na na wato Abdurrazzaq Sana'ani a can Sana'a a can wato Sana'a can Yaman tunda kawai malamai sun karbo wannan kuma ba zai yi a ce kace wai duka sun yi kuskure ba dole wannan sunna aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine magana Malik a cikin mudawwana da sauransu ko da ajuba littafin mu na Malikiya wannan shine abin da suke faɗa Imam Ad-Dabari mai ruwaito musamman da Ibn Abi na Abdurrazzaq yake cewa wa bihi ya'khudhu Abdurrazzaq wannan shine fatawa na Abdurrazzaq as-Sanani kuma wannan shine fatawa na wato Imam Az-Zuhri kamar da muka faɗa yace man adraka rak'atan min as-salama shayrutu hadisan sai ce man adraka rak'atan min as-salati sai ce fal jum'atu min as-salati ita ai juma'a ita ma sallah ce dan haka wannan ita ce fatan da ya kamata a amfani da ita a wannan shi fatawa na Imam Thauri shi fatawa na Imam Thauri Muhammad Sufyan ibn Sa'id al-Thauri wannan shi fatawarsa kusan wannan shi fatawan malamai lokacin malamai baki daya saboda kaga wannan shine abinda yake daidai cewa duk wanda ya samu juma'a daya wato raka'a daya to kaga shi ke ne ƙara raka'a daya ya samu juma'a wanda ya samu kuma juma'a wato kawai ya samu tahiya ne ko kuma ya samu zama ne ko ya samu sujada ne to wannan raka'a hudu zai yi a matsayin azahar to cewa da kai a matsayin azahar kuma kaga wannan yana zai za a dauke shi ne kadai idan dama lokacin da aka juma'a lokacin azahar in ba lokacin azhar bane kaga magana fa ba ta taso ba saboda cewa ya ai sallah arka hudu azhar haka suka faɗa kaga yana nuna maka cewa ai in an yi ta ne wato da azhar din to bayan zawali yawwa a saboda kaga in muka ce to za mu yi sallar juma'a kafin zawal to kaga su cewa suka yi kai sallar juma'a raka hudu buhuran kai shi a matsayin azhar to idan kai sallar juma'a azhar da hantsin to kaga ba kai sallar azhar a lokacin ta ba Allah ta'ala kuma yana cewa kuma inna salata kanat al mu'mini kitaban mawqutan eh saboda kaga su sahabbai ana suna ga maka suna ga maka ne in dai kai sallar juma'a kabla zawal to shine ga abin da ba'da zawal to shine ga sunnanta kafin zawal kuma suna ganin abin a fili yake ai da ma ko suna fili da ake yi a lokacin kafin zawal ai wanda ba su ba da amsa akan kafin zawal saboda wani abu a fili yake dama raka abi ake juma'a to da ka zo ka shige ka shiga tare da liman kuma shikenan sai ka bashi raka abiyinka ko dai ko dai wato duha ko abin da kama da wannan abin nafila to baka bukatar ai sai an gaya maka su abin da malamai ke faɗa kenan baka bukatar sai an gaya maka cewa wannan abin a matsayin nafila dama azhar ne wato kake son ka sani cewa wannan ya isan maka azhar shine ake gaya maka bai isan maka ba sai kai azhar wannan shi dalilin da suka suke kebace azhar da ambato ba wai dan wai suke ambatan wace ne saboda wato saboda su suna ganin baka ba bukata sai an ga maka na kabla zawal ila an fahimci na ga ban baka mun bai fahimta ba yawa a wannan sabani shi wato wannan wa yake da suna as-sahur da yake cewa kai raka'a biyu kaga wannan ba zai yauka kace za a yi sallah wannan abubuwan raka'a biyu ba bayan duk sahabbai ba haka suka tafi zuwa gare shi ba lalle a zahar in dai lokacin in kai sallan wato kafin zawal to bai gamshe ka bai zama ya isar maka ba da ba zai sallan a zahar in kuma da za ka iya matsawa ka samu wasu suna sallan juma'a za ka iya sallan juma'a tare da su a wani amma ba dole ba ne wasu na faɗa cewa dole ne amma ba dole ba ne gaskiya wannan ba za a kallafa wa mutum wai ga ya masacin da yake zuwa ba insha Allah za mu ƙara magana kan wani amma a ce wai shi kenan dan bai samu anan ba sai ya je ya je nan ya rasa ya ƙara zuwa wani zallaci kaga zai ta zagaye zagaye kenan ya tsaya masallacin da ya fi zuwa a nan ake magana akwai wanda wanda suka faɗa wannan maganan amma wannan maganan shi ma ba ba daidai ne ba wanda abin da muka faɗa cewa idan ya shiga tare da liman a sallar da aka yi kafin zawal to wannan ta zama nafila a wajensa wannan shine abin da shi ibnu qudama ibnu qudama al-majlis al-maqdisi ibnu qudama al-maqdisi a cikin al-mughni din sa shine abin da ya faɗa yace fa idza dakhala ma'ahu kana nafilan fi haqqihi idan ya shiga tare da liman a sallar da aka yi kafin zawal ta zama nafila a wajensa walam tujzihu an adh-dhuhri bata isar masa daga azhar ba amma watakila ta isar masa akan halartar sallar juma'a kuma ayayin juma'a maqsudun ta guda biyu ne kuma za mu zo magana akwai al-ijtima akwai kuma as-salat akwai mutum ya rike gari kar kuma ta sallar juma'a ba yanzu ne muka bai da tafi arhaba tun da ta gari da ake sa a gari wata ko alƙarya ko magama guda da ake samu kuma za ka samu mutane sai an yi wani wanka an shirya an yi waye an yi waye an yi waye an yi waye to ya sha wuya da ila abin hawan da a ƙasa ya zo ku ya zo kawai ya samu su tahiya da ko sujada ka kuce ba ya ƙara koma ko ya ƙara dawowa ko ya ƙara zuwa wuri ai kawo halashi ila an fahimci abin da din to wannan wadatan ba shi wannan wadatan ba ana son wadatan dan ne shi wannan wadatan ai ai mu abin da muka fi tafiya a kansa shine wannan sharri ne wannan gaskiya sharri ne wannan wato yawan masallaci kawai ga a titi daya na wannan salatin juma'a wani masallaci bai kai ya kawo ba a cewa an mujiyo da shi zan masallaci ba kuma jami'i bane wannan wannan sabanin sunna ce a kamar da muka faɗa muku cewa akwai Dr. Muhammad Sani har rubutu yana da shi akan wannan ya faɗa ya kuma ce a wannan garin wanda suka fi kowa zagalkalewa a wannan bid'ar ita kuma wannan bid'a a cikin sunna a cikin sunna ake samun ta yawan musallatai wallahi in ka jima baka je baka shiga wani loko ba kana shiga kawai sai kaga jama'a suna suna wani suna wani fitowa me aka yi wa juma'a ka fara a wajen ta ina kuma ga ahal awali ahal awali min uku tsakanin su da manzon Allah da masallacin manzon Allah amma jin haka sai sun taho su tattaki su zo masallaci amma kai ka ce kawai a titi guda yanzu mun tara ba a mun tara ba kan titi na nan dorayi ba juma'a na zamanin biyu ne ko banda banda suke cikin loko kowai daga in ka shiga haka zaka ji wasu haka wasu ma suna kan wani wuri mai fadama fadama haka wanda in za a wuce ba a jin daɗi sai ka ɗan dinka ɗan mimike kafa kana waye haka wasu wasu lunguna ko Allah ta laji ya kama su wani lokaci ne da yanzu kawai kowa dai yana fa addini nan fa ya zama babu wasu masu kiyaye shi Allah Allah ya tsare mu da ba da nisa sosai da kawo amma daga aljima a nan kuma aljima
in akwai mubarak shi kenan in akwai abu za a ce a gaya ubangiji sai a gaya masa eh shi kenan in ya shi ya san shi ya san akwai uzuri in babu uzuri kuma sai a zo a yi magana eh ai kamar wani lokaci za ka gani ana kiran sallan ah, sai ka ga wani lokaci an kura bolin haka ana sarkafe ma juna kiran sallah wannan kaga shi ma malamai sun yi sun yi sun yi magana akan wannan malamai sun yi magana akan wannan cewa bai dace ba eh shi sunan nan fa abun abun na wahala eh yanda za ka gani wasu masallacin da wasu masallacin suna sarkafe ma juna sun kura bolin ya kamata kowa ya zama ya zama akwai ma'auni kuma me yayi abun wahalan nan ne za mu iya aunawa a ce masallaci daga nan kaza zuwa nan kaza to wurin bolin ɗinku da waye ku bashi a waje ajali kaza amma wani so yake yi shin daga nan ana ana sallah a ji shi a can ƙarshen titi ba ba ka kallafa mutane kace sai an ji ka abin da zai zai ƙara ma bata maka dai shine kuma an zo an da ai sallan a shan ko a wani abu irin za a kura bolin abu kura bolin to kuma muna ga mu ubangiji ne ni ba sani ba Allah ya kyauta mala ya ce li Allah ta kuna zuhuran qabla waqtiha saboda kai sallar azhar kafin lokacinta saboda idan yazo ya sami suna yin sallar juma'a kuma sallar juma'a nan ayyuka ne kafin zawal to shikenan sai ya shiga kare ce ba zai shiga ba ya shiga kawai duk abin da ya samu kaji mu zalace fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimu duk abin da ka samu shiga ka sallata abin da ka samu to rabanka kenan imamu akwai abin da ake kaito daga Abdullahi dan Mas'ud abdullahi dan masud ya zo shi ma sai ya same su suna yin suna raka suna kun sujada ne suna sujada ina jin mai kamar na kawo wannan ruwa ya ya same su a zaure suna tahiyya abdullahi dan masud ya same su a zaure suna tahiyya sai ce to mi saurayi mu shiga adraktum insha Allah adraktum as-salata insha Allah inda abdullahi dan masud ya ce ai insha Allah kun samu sallah to shi ne qatada ibn ja'amat sauri suke cewa anan ba yana magana wai an sami juma'a ba ai shi aka rubuta cewa in ba samu ba za a yi raka hudu ba an rubuta daga wajensa ba abin da ke magana shine adraktul ajra kun samu lada saboda ai ladan lada ne guda biyu akwai al'ajrul hudur wal ijtima' ladan wato halarta da kai da kuma haduwa da kai da yan uwa musulmi wanda shi wannan wa kasudi ranar juma'a ana son wannan shi yasa ma idan ranar juma'a ta da kuma idi tunda an riga an samar da wannan bakasurin na farko sai a ce ba sai ka zo ba sai ka dawo ba in kana so in ba ka san ka dawo ba sai ka dawo ba saboda maqsudul alish ba ka riga ka samu da kaje idi to ba sai ka dawo ba a ce ka aya ta take ka sake dawo ka an bada maka a to sai matsala ta na gaba da za mu ƙara magana shine to idan ya same su a zaune in ya same su a zaune ko suna tahiya ko suna sutura a to shi kenan wajibi ne sai ya shiga sallah tare da su ko ko a kawai ya zauna abin sa ya jira ya jira kawai ya jira kawai sun sallame kawai shi ke tashi kamar da malam idan ta kake cewa ya tashi je wani sallacin kawai kawai ya rubas abinsa ko ko ya wuce je shiga wannan tahiya din to wasu daga cikin malamai kamar su ibnu qutaba ibnu qudama al-majlisi al-maqdisi ibnu qutaba ibnu qudama al-maqdisi shine mai al-muhdi ina cewa al-majlisi al-majlisi akwai wani al-majlisin shi shi ibnu qudama abin da yake faɗa shine wai ba dole sai ya shiga ba zai iya kawai da ya zo kawai da ya ga suna tahiya kawai ya tsaya a bisa amma wannan ra'ayi ne wanda ba ba daidai ba gaskiya ba zai zama daidai ba mazalla cewa yi idza uqimatus salatu idza uqimatus salatu fala ta'tuha wa antum tas'amu wa tuha wa alaykum sakina fama adraktum wannan ma ta shafi kowace ko ma me ka samu fama adraktum fasallu abinda duk ku samu ku sallata to zaka ce kawai haka ne yake in madaka sai jira ya shiga ciki kawai ai da shi abin da ya samu tayya to insha Allah ubangiji ba zai tsotsata masa ladan tayyar ba abin da samu sujada to ubangiji zai bashi ladan sujadar sa kawai abin da aka ce shine ba zai kire daga wannan amdayin wato raka'an sa ba a shi yana cewa saboda shi a haƙƙinsa wato azhar ce azhar kuma ko da ya shiga ka tunda ba zai azhar ba kaga tunda ba za a kallafa masa ya shiga ba to amma wannan yana da nazari kamar da muka faɗa abin da ya kamata ya shiga saboda ba juma'a kamar da muka faɗa maka sunan guda biyu ne akwai al-ijtima' wal hudur akwai kuma as-salat to idan karsa daya karkarsa daya idan baka sami halarta taron ba to karka wato idan baka sami halartar sallan ba ko samun sallan ba karka zama ka haramta maka kanka kuma halartar taron idan ka hada guda biyu ka ga ladan ka ya cika in kuma ka samu dai shikenan wancan din kuma wani watakila ya ya karasa maka shi yasa Abdullahi dan Musa yake cewa adraktum adraktum salata insha Allah ai abin da yake magana kenan kun samu ladan al-hudur to shine abin da sai kuma abu na gaba matsala ta gaba abin da kai dokta kai magana eh, na eh, ya zai iya tafiya masallaci na kusa ko ku a'a ya zauna kawai masallacin da yake ya ana yake zuwa su ma wasu daga cikin malamai suna cewa a dole tun in bai samu ba shikenan sai ya ƙara tattaki zuwa wani masallacin to kaga idan muka yi tasawurin masallacin juma'a a lokacin salaf kaga magana ba kace tattaki bai taso ba wanda magana kana faɗa ne kawai saboda akwai masallacin a kusa saboda haka a, wannan abin da yafi shine suna cewa in yana da yana sa zai iya samu to in zai bai samu ba zai ta yawo ta yawo ce ne wanda kuma shari'a ba a gina shi akan irin wani abubuwa abin da yake akwai shine idan akwai masallacin da shi nan yake zuwa kuma masallacin nan ne masallacin anguwansu masallacin da nan suke zuwa daukacin wurin baki daya a wannan rana sai aka ce musu kuma su masala- za a yi juma'a ne kafin zawal to idan ya je ba za a kallafa masa kuma a ce sai ya je masallacin kana zuwa alimta da kuma a ce sai ka je kuma garin ƙaya ba ba za a kallafa maka ba musamman kuma haka ma za a ce sai ka hawa ba hawa ko abu irin wannan ba za a kallafa maka ba idan Allah ta'ala ya sanya a kurkusa ne za ka iya zuwa shikenan amma a ce maka dole to shine yanzu malamai ke cewa wannan ce ce maka dole fa ba ba zai zama ya zama abin da ya kamata a yi ba saboda ai ba da sakacin kare ka ki zuwa ba kuma da baka da baka- da baka sami wato shi sallan baki ɗaya ba amma kuma ka sami jama'a na juma'a din to jama'a kuma kana da gadanka saboda haka wannan ba dole bane mutum kawai dan ya sami tahiya ko kuma sujada kawai a ce a ce mishi sai tashi ya ya ƙara tsallake ya ƙara wata sallamewa tunda ai mun ce ya shiga ya shiga sallar tunda ya shiga sallar ta zama nafila a wajensa to ba dole kuma sai ya sake dawowa kuma ya ce zai ƙara zuwa sallar juma'a in juma'a ta yi ba bayan zaman ba musamman idan ba a layin su bane ko kuma ba suna da nisa sai ya jira kawai lokacin azhar wannan shine yafi sai ya jira azhar ya azhar ba dole sai ya je ya je ba kwatankwacin wannan shine da muka na ce muku kamar lokacin da idan idi da juma'a sun haɗu idi da juma'a shi ma ai wasu malamai suna cewa in ya sallaci idin ya samu sallah amma suna cewa in ya halatta ne in ya halatta ba wai ko ya samu ba saboda nan ya samu maqsudul juma'a ne maqsudul al-istima' ya sami wato maqsudi na na wannan a kuma ce kuma ya je idi ya dawo gida yana kuma sharholi yana wato shagulgula sallar sa kuma a ce kara dawowa kuma juma'a to ai dai wannan ranar da ka ta ta ta bata masa duk wani zuwa da za a yi na gashe gashe da kuma shagalin idi da za a yi sau da sai aka ce masa wato karya ba sai ya dawo ba ya je a zaɓinsa wannan kuma shi ne zahirin abin da a, nake fahimta daga magana da ibn taimiyya shi ibn taimiyya yana yana magana ne da cewa duk wanda ya halarta ba wanda ya sallata ba haka ibn taimiyya yake kira abin yake cewa man shahidal juma'ata wanda ya halarci sallan juma'a saqatat anhu al-juma'a man saqata man shahidal ida wanda ya halarci sallan idi saqatat anhu al-juma'ata juma'a ta fada kansa kaga halarta saboda idan ka halatta ba dole shikenan sai a ce sai ka je abin nan ba in kaga kai zaka je ka ta ziyartar ka shikenan to shi wannan juma'a shi ma juma'a idi ne ka je masallacin da ba wai saka ci kai kai zuwa ba ka je masallacin dama kuma dama masallacin nan ne na na ungon ku da ka je ba saka ci ba ko in baka samu tayya shikenan sai ka mai da shi zama nafila shikenan ka koma gida a za ta yi kai a zahar ɗinka ba sai an ce ka sake fitowa ka sake zuwa kuma sallan juma'a ba a wannan ka da ka samu maqasudin juma'a juma'a din kada hasalta maqsuda al-ijtima' wanda shi amma kuma shi ake nema wannan shine wato lokacin to masha Allah eh ai kwaye kwa za za yi ba ga mata ba mata su aka suke ai mata idan misali aka ran juma'a kaga su ma za su suke yi to kai ka riga ka je ka samu wata makasudi na ɗaya ne baka samu ba shi ke na kuma ɗayan da baka samu ba sai ka zo shi kai alharinka wannan shi ne abin da wato ni na fi gamsuwa da shi a maganin malamai amma akan a ce za ka tashi ka dinga zuwa masallatai kana kana zagawa in ka yi ba wannan fa ya halatta ba ina cewa wai kar wani ya yi mini ba amma ina cewa dai ba za ka kallafa wa mutum ba bayan ya riga ya je shi ba sakaci yayi ba masallacin kuma na unguwarsu ne ka ce sai ya tsallaka ya je wani masallacin kuma bayan kuma ga inda ya saba zuwa yana sallar sa shi kuma dama nan ya kudura aniyan shi nan zai je sallar sa shi ke da ya ya je samu tahiya kawai ko ya samu sujada daga tahiya shi ke nan ya koma gida ya je ya yana hutawa sa ba za ka ce kuma sai ya dawo ba saboda ita wannan zai zama yana da azima guda biyu ita kuma sallar juma'a azima ɗaya ake son ka mata wato karfin hali karfin karfin wato zuciya ɗaya ake son da himma ɗaya ake son kai kar ka zama ka je ko a ce ka dawo in ba ka makasudin juma'a makasudin idin adiya riga ya saraya kuma to sai sai wato karshen lokacin sallar juma'a lokacin sallar juma'a me ya karshen shi ne kaga dai mun ce farkon shi shine daga daga daga duha tun daga sa'a ta uku tun daga lokacin abuha hanzi to yanzu shine yanzu za mu magana kan karshen lokaci imam malik ya da ruwaya guda biyu imam malik akwai ruwaya da take cewa shi karshen lokaci ce karshen lokacin azhar wanda wannan magana kuma ita ce take tare da sauran jumhurin malamai amma kuma akwai maganar sa da dan kasim wace mudawwana yake hikaitowa cewa shi imam malik yana cewa juma'a har zuwa lokacin karshen lokacin salar al'asar so ita azhar ne a wajensa shi ita shi ya dauke ta kamar matsawa azhar ce wanda kuma kusan mu mun ja da wannan mun kawo bambanci tsakanin azhar da da juma'a akwai bambanci bambanci kuma a fili yake to shi imamu imam malik yana ganin wato abin da yake cewa zuwa karshen salar al'asar yanzu da zai zama saura kamar minti biyu ai ai wato rana ta fadi yanzu ba a riga an yi hudu ba an yi komi raka minti biyu ya rage sai aka yi wo aka tada sallan juma'a aka samu raka daya raka daya kuma aka yi ta bayan wato rana ta faɗi to wani ku yi juma'a a wurin a wurin imam malik eh juma'a ba dai ne kun fara dai kafin qabla ghurubi shamsi kuma wannan shine shi ma fitawar dan kasimu ce idza sallama min al-jum'ati raka'atan idan ya sallaci raka'a wato in ya sami mai raka'a daya a cikin na juma'a thumma gharabat ash-shamsu sanan sai rana ta fadi thumma salla salla al-ukhra ba'da al-maghribi wa kanat al-jum'a sai ya sallaci ragowar dayar bayan bayan rana ta fadi kuma sai ta zama juma'a a wajen sa wannan magana ce ta Imam Malik da wasu daga cikin malamai da su dan Qasim da sauransu akwai amma shi Abu Hanifa imamu shafi'i kuma wannan shine kusan magana na mazhabin su baki daya da kuma hasan ibn salih ibn hayy hasan ibn salih ibn hayy daga tsare kun subhan al-thawi da kuma su shiga shi abu hanifa su abin da suka tafi zuwa gare shi kuma wannan shine jumhurin malamai shine lokacin sallan azhar shine karshen lokacin sallan azhar shine karshen lokacin juma'a amma farko kaga kuma yana farawa ne shi da wuri amma kuma karshen sallan shi shine karshen lokacin sallan azhar farkon lokacin la'asar kuma juma'a ta tasara wato abinda suke magana yanzu da za mu zo tun daga lokacin tun daga wadha fara juma'a za mu iya yin ta har zuwa lokacin da rana ta yi zawali za mu iya ci gaba da yin ta har zuwa lokacin da inuwanka ta zama daidai tsawonka daga lokacin da inuwanka ta zama daidai tsawonka la'asar ta shiga to inda bai bi juma'a lokacin ba to shi ke nan sai dai mu koma mai azahar kuma sai dai mu koma mai azahar ba za mu juma'a ba juma'a ta faɗi saboda mai saboda lokacin juma'a ya riga ya wuce wannan shine abin da su Imam Shafi'i Abu Hanifa Hassan ibn Salih ibn Hayy suke fada kuma gaskiya wannan magana ta fi karfi ta fi samun goyen bayan malamai saboda ita juma'a kamar da muka fada ba badal bace ta ta azhar tana da bambanci azhar ana yin ta ita kadai juma'a wai sai yi ita kadai in ya sanar in ya juma'a sai ita kadai to yayi nafila kuwa amma amma dai ba wannan ba azhar wajibi ne ga mai matafi sai yayi ta sai dai kawai ya gazace ta amma juma'a wajibi ne ga matafi ba wajibi bane a juma'a wajibi ana bukatar sai an samu jama'a jama'a ila iya kai akwai sabani na ajalin jama'a amma sai an samu jama'a amma azhar ba wajibi bane juma'a sai ayi mata ba amma azhar ba wajibi ba dole ba yaji sai ayi mata ba ba abu wanda ya faɗa haka saboda haka da bambanci wannan alqiyas ne ma'al farid in ji malamai saboda haka to yanzu ku hada ta da azhar kaga akwai matsala musamman kuma muna da shari'a ta riga ta bambanta ta da azhar a lokaci farkon lokacin ta Allah ta'ala abinda aka samu daga magabata ta daga manzon Allah da kuma sauran salaf shine wato lokacin sallan juma'a yana fara shi daga walhan ne to tunda yana fara shi daga lokacin walha kaga ba wannan ba shi lokacin azhar ba to ko bai kamata a ce ta tike har zuwa lokacin azhar lokacin al'asar ba saboda al'asar ta haɗe da azhar suka zama abu burani ita kuma juma'a ba yar uwar al'asar ba ce sadaka ba za a hada ba wannan shine ra'ayin da yabi kuma abin da zai ƙara nuna maka wato wannan ra'ayin shehu daidai shine yanda magabata suka yi dinga inkari ma azzaliman shugabanni da aka samu suna jinkirta sallar juma'a sai su yi ta wani lokaci hawa bayan bayan azhar da dadewa gab da asar ko lokacin da asar kaga su a wajen su sai su zo sai su sallar azhar su a gida amma kuma sai su zo su yi sai su zo su yi wato sai zo su yi nafila tare da su saboda dai an matsa musu dole to kaga da suna ganin cewa ana yin sallar juma'a har sallar juma'a tana tikewa har bayan la'asar to kaga ba sai sakura ba sai sakura wato shi wannan azalimin shugaban ya gama kwatancen sa in ya gama kwatancen sa lokacin biyar da rabi tashi sallar sa sai su bi shi sai dai lokacin ta ne daruri ba daruri ba lokacin azhar da asar kenan wani karfe biyar da rabi ko shida ba eh daruri ya shigo muktari ya wuce to tunda dai daman daruri shine in kana da uzuri ai ba su sa da uzuri kuwa tunda wani azalimi ne yanzu bai kange su to me yasa kuma suke zuwa kuma a gidansu suke sai su riga sai su je sai su yi azhar su a gida ai kaga da sai su hakura inda lokacin juma'a tana tikewa ne da lokacin sallah karshen lokacin sallah asar inda malik ya faɗa eh to kaga da sai su sai su bari kawai in lokacin tayi tunda lokacin juma'a tayi kawai sai su sallaci abin su amma sai suka sallaci azhar din su saboda suna ganin wannan juma'a ba ta yi ba su a wajen su eh kawai dai suna bin wannan azalimin shugaban ne saboda ya biya kakaba musu wani abu da ba za su iya ba Allah ya tsare mu ka san shugaba shugabanni fa idan fa suka sa bulan kwano ba Hassan Basri na cewa wato su mutane ne idan suka tashi da zaluncin su ba kada wani ruwa da yake yayyafa ma wannan wutan zaluncin nasu sai addu'a amma duk wasu a ta wasu maganganu ana wasu a ina wallahi sai dai Allah ta'ala bai abinda amma in dai wato ya ba su dama za su ci da wato dada na mutane kudin su ne kawai Allah ta'ala ya tsari Allah ya shirya da shugabannin mu na'am ma da lokaci ko za mu iya shiga wani a to ai biyu ba za mu iya shiga abin da ya rage mana kawai shine wato karshen wannan sa'a sa'a wannan gyara ne nake son nayi a da can kusan akwai abin da na wato rinjayar na cewa karshen salar la'asar ita ce sa'a da mazala ke magana cewa ran juma'a ana son mutum mutum ya zama ya dace da wannan sa'a din yana ibada yana zikiri yana abubuwa to wannan ba wai na canza ra'ayi ne ba wannan ra'ayin yana nan to amma akwai wani hadisi hadisin Abu Musa al-Ash'ari da ke sahih Muslim wanda akwai magana kan ingancin sa to amma ni abinda na faɗa a lokacin lokaci shine wannan fatawa ce ta Abdullah ibn Salam ba ba za ta manzon Allah ba fatawa ce ta Abdullah ibn Salam ya ce ƙarshen lokacin wannan ƙarshen sa'an da ake magana akhir sa'a nan faltamisu wato wannan sa'a na juma'a ƙarshen lokacin sallar wato ƙarshen lokacin la'asar kenan ko eh ƙarshen lokacin la'asar to sai nake cewa wannan magana ne na ijtihadi ne na Abdullahi bin Salam sai su Abu Hurairah suka bayar sa akan haka saboda akwai riwaya na Jabir dan Abdullahi da ya nuna wa wannan magana ce ta manzon Allah to amma sai wasu daga cikin malamai ibn abdul bar sai soke wannan ruwaya ni ma sai nabi ibn abdul bar akan haka to amma daga baya kuma sai na samu wata ruwaya a cikin wato kitabul juma'a na al-marwazi da kuma ruwaya a cikin musnad imam ahmad da kuma ruwaya a cikin sunan ibn majah wanda yake nuna cewa lalle wannan magana daga manzo Allah ce to insha Allah idan muka zo za mu ƙara magana akan wannan hadisan dan a gane cewa wannan ya tabbata daga manzo Allah amma hadisi da ke cewa daga lokacin da limai hauka munbari har zuwa a idan da sallah wani hadisi ne ma'alul da yana cin sahih muslim insha Allah za mu magana akan magana da fafaq suka yi da ba muslim ya kawo eh ba za mu limamin gaba gadan ne ba kawai mu ce mu share dama kamar yadda kuka sani a cikin al-bukhari da muslim aka samu su dan gurare da malaman irin su suka ce to wannan dai banda kaza banda kaza banda kaza wannan kuma magana ce ta ilimi ba magana ta irin ta su limaman gaba gadan ba su zo su ce kawai su sai da ba ba irin wannan ba to akwai hadisi da a cikin sahih muslim wanda hadisi ne mursal amma imam muslim ya kawo shi sauran malamai kuma suka masa raddi za mu ga raddin da malamai suka masa insha Allah bai tabbata ba wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abinda muka taji Allah ba mu lada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah babu tambaya sai to masha Allah da yawa magabata suna karanta wannan gaskiya suna ganin wato amma in dai da dubu samu din bane idan duka ba samu bane to wannan babu laifi in sun sama amma ba a masallaci ba eh a wani waje za su je su kebe dan shi wannan masallaci wannan sha'ira ce ran juma'a ba a san abu ne daga musallan azhar to kar sai da bu samu ba sai dai idan duk garin ne bu samu ba ko ya zama duk unguwan kusan anguwan da za ta zama alƙarya to wannan shi wannan babu laifi wannan shi babu babu laifin inda suka yi jami'i a haka saboda dukan ai wanda ba suka rasa sallah ne amma ya zama a ba wai su wasu ne kawai suka rasa kwayani suka rasa sallah sai bari buɗe masallaci mu zo mu sallan sallan azhar a jami'i wannan malamai sun hana wannan saboda sabanin sha'ira ta juma'a ce wannan gaskiya shine abinda kuma na fi karkatan zuwa gare shi ba wani tambaya ko assalamu alaikum